نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na sha'ban hijira shekara 1447 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in daidai a cikin littafin fikin suna na sayidu sabik kenan littafin riyadu salihin kenan za mu yi darasi na saba'in daidai cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi ganin ashe jiya ba ya karatu ba akwai ne ban yi shi ba shi jiya na ɗauka ganin laraba ashe laraba kwandagi to kina ta ƙarƙe nan za mu shi littayin riyadu salihin darasi na saba'in daidai insha Allah za mu tashi hadisi na ana ga na abu huraira ne ko amma sai cewa anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم muna da cikin bayani na akwai tambaya kai kahin nan addu'a da makaranta a darasi da ya gabata wadda ake hudi bayan sallamar sallar asuba ta lamuni as'aluka ilman nafi'an ورزقا واسعا وعملا متقبلا tuna tambaye ni cewa ya ga lafazi na rizikan tsayiban to tabbas ya tabbata cikin sunan ibn maja albani ya inganta ruwayar rizikan tsayiban ina ga kuwa yahi gaskiya lafazin na tsayiban ya yi wasi'an zina ba ka wasu ya mara bana ba na halaka ba amma tsayiban kan arzikin na halaka shi ne tabbatin sanar ibn maja alamun nasa aluka bayan sallamar sallar asuba cikin addu'o'i daga ya sallama na karanta wannan addu'a alamun ya sa'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halak kuma da aiki karbabbe a wajenka sai kenan hadisin mu na yau insha Allah na harko a yau yace wa anhu kenan daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir rawahu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya kasan mumini ce shi sijinul mumin kuma wajannatul kafir aljannal kafiri ce shine ma'ana hadisin cewa zaman kaso take ga mai imani kuma tana matsayin aljanna ita duniya ga wanda yake kafiri ina ga hafiz zaki ga hafiz bin hajar ya samu dan matsayin gida zalqada mai kama alkali wurin shari'a a masar ko alƙayar ganin suna girma malami a wancan zamani ma kamar sarauta ce ya huto za shi wurin shari'a ko ya taso ne sai wani bai hude ya tare shi tawaga dama da hagu iya ana da wadanci da ake ma shugabanni ya ce to kai yaya aka yi haka bayan ga annabinku ya ce duniya aljannar ma'ana kaso ce ta mai imani kuma aljanna kahuri ga ku cikin daula da nema ga mu cikin talauci kuma yana magana take ciki ya ce eh duniya ga mai imani irin abin da yake jiran shi na aljanna irin ni'ima da take jiran shi a can da shi gida aljanna a nan zaman duniya duk abin da ya samu kama a kaso ki kai kuma abin da yake jiran ku a can na zamanin tashin hankali duk irin daɗi da kake ji a nan duk da kake sha a matsayin ta lahira abin da ke jiran ka lahira nan kaman kana gidan aljanna ne ma'ana kenan shi kawuri nan ce aljannar nan ce bakin jin daɗin iya mutuwa duk wanda ka sha ta can ta yi gaba ta yi tsanani shi kuma imani yana mutuwa nan kamar zaman ɗan kaso ne inda misali wanda aka ga haka ka samu misali mai kudi mai daula da wanda yake mana iya cikin da wanda yake cikin halin talauci in ka kai wani mai kudi wani halin aka hantala ka duk daɗin da ke ya ga kana shi kai aka mai jinadi ne in za ka kashe matsayin ka ya ga a walace ke na zai iya rayuwar taka ya zai iya shafuran don matsayin da yake ciki wancan ba ɗaya bane da na kai da ke ciki duk kuna yi ko ya rayuwa kana a takaice kur mai imani duk irin abin da zai ji a duniya na menene kenan mai imani babban jin daɗi na jiran shi kaka damu da wahalar duniya tsanan duniya aljanna tana gaba nan kaman kaso kake abinda ke jiran ka can tijin dadin ka kenan kaka yarda ka rasa can magana kuma shi kuma ka hure kai ga iya cikin wani jin dadi a nan ce bakin jin dadin nan ne bakin more wannan ce iya mutuwa ya gama yawo سي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ابن عمر كيتشوى من زعل صلى الله عليه وسلم يا ريكي كهوداتا ريكي كهودش كن في الدنيا ka zamanto matsayinka a duniya ka annaka gari ka ɗauki duniya ka zaman baƙo ne ya zo gari a ce garib kenan wani abu ne kaka wannan garin za ka ƙare kai gaba ka ƙare ka tahiyarka ka bar shi an ce garib kenan baƙo ko hausa wani abu ya kashi garin ya ƙare kuma ya koma inda ya zo kaga cewa duk mai hankali ba ko zo na al'amari gari kaga baiwa ya aje kaya shikenan kaman ya zo a iya shirin abin da ya kashe kare ya kammala ya koma iya shirin shirye shiryen abin da kashe to kawai duniya wannan ruku kaman zaman bako ne ya zo wani wuri ya yi abin da yake karewa ya koma da ya yi bayan ya ce mai ka'adun ga ya ce au abir sabi wanda ma ya yi bako rishin zama abar sabir kamar ɗan eskal eskal ce ya yi za ka wani gari ka tsaya ka ɗan sharuwa ka ɗan huta ka yi gaba kaga zamanka bai kai ba zaman wani daman garin ya zo za ka ta gurba wani gari ne a hanya ka tsaya ka ɗan sharuwa ka ɗan huta ka yi gaba ke ɗayan biyu ka ɗauke ta ya ce kamar baƙo a wani gari kai koma ka ɗauke ta kamar kurin ɗan hucewa ne dinnan jan hankali ne kadda ka ɗauki duniya gidan zama eh lokaci ne ba mai tsawo ba kakashanta ki shikenan kaman ka zo ka shiga shiga lokacin lamarinka kai kuma gano abu ne kawo ka kai kokarin kahin lokacin mutaka da garin wannan me ka shirya ma kanka kakka zamana shikenan kaman ka zo ka saki jiki ba kana kakka saki jiki da da san dan bulaguro mai hankali ya kai ki to wannan ruwaya ko wannan labari da annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abdullah bin Umar dokan wannan ruwaya ko dokan wannan nasiha sai ya zamanto shi kana bin Umar radiyallahu anhuma sai ya zamanto wannan nasiha da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto halin shi shi bin Umar shi ma sai ga nasiha cewa hece idza amsaita dan adam idan ka wuni fala tantadir sabah kake jira me za a gobe kenan kaman yau kaɗai gare ka kaka tabba kaka sa a ranka kullum gobe akwai asaba tabba gobe zan wai gari ai kaman ba mu gobe bakin ga yau ne Allah sa ka wuni to yau gare ka baka san gobe akwai ta gobe kai ce dogon program kai tabbacin gobe akwai ta me za a yi gobe ta kuma da abin za kai mana ka yi shi yau kakai jingina ka ce a sai gobe kuma abin alkhairi ne ko ka ce a akwai gobe in ma zubin gobe a bakin ka yau kakai jiran gobe magana kenan wai za a sabata idan ka waye gari falatan tadal masa kakka sa a ranka tabbas zaka wuni wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik kuma kayi kokarin ribata lahiya da Allah ya baka limar kahin rashin lahiya ta zo kuma wa min hayatika limotik ka yi ƙoƙarin ribata rayuwarka kahin mutuwarka ma'ana wannan nasiya ya ɗauke ta da annabi ya mishi kuma ke ƙara maka kai ma wannan kamar sharrin ma'anar magana ce duk wanda ya zamanto kai wai kana fata ka yau ne kurin baka tabbacin gobe kake nan ba ka bar wani aikin alkhairi ba a gaba kuma za ka yi daba ka yi wani ka tashi da wani mugun aiki a yau tunda ka san kana da yau an kare baka tabbacin gobe kinan kana kun rayuwa yanzu ne shi ake rayuwa yanzu gare ka baka san ba abin da yake gaba wannan haka ne yanzu kake yanzu ce taka wata wuce ta wuce kuma gobe ka san abin da ya gaba ba haka zai kokarin ribatar halin da kake ciki kuma rashin lahiya kenan Allah ya baka lahiya in gurin ka shiri bata kayan wata ran yawa za ka zama yi ka kasa kuma zan san take cewa ni'matani magabun fi ma kathir min nas as-sihhatu wal faraga ni'ima manya masu guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane ana musu kamanga me kace kamanga a Hausa abinka mai daraja baka san kimar shi ba ka sai da banza ko ku a kai ne abu abu aba kaya jabu ka saya da tsada eh bayan ka sace maka ina ka saya banza shi ne aka taka mun ga menene nan mutane gobe kiyama da annabi ke magana cewa abu guda biyu mutane da yawa nabi ce da yawa magabunin fi ma kasir da yawa suna ana musu za su yi nadama a kansu lahiya da faraga samun dama ma'ana Allah baka lahiya kana iya azumi kana iya sallah na cikin dare kana wasu ayyuka na akai don lahiya da baka baka yi ba iya kwatsam kurin balon cikin ta zamani tansiyan kun ta bige ka motsi ma ya daga ka kaga za ka yi da dama ka yi asara abin da kake wani jari da kake da shi kayan ka mai tsada ka bari ya zubi kuma za ka yi dama da bata man wannan kudi kaga inda ka ci riba na misali wanda ya kokarin cin ribar lahiya ya ce haka farag kana zai iya kuma misali mutum iya da tan iya da lokacin da zai iya karatu ya wani abu na miliyon shi kana da lokaci sashen lokaci za a wayar da wani lokacin hidimomi ko ne wani wani lokacin zai baka da su zai misali ya ɗauka misali matasa misali karatu ma menene ba ruwanka da sayan naman miya ba ruwanka da shinkawa ta tsada ko ta arha ba ruwanka da ice ko gas ba ruwanka kurin ka je abinci maka ci abinci mai daɗi ne kuma daɗi ne ka ce ba daɗi bai daɗi ba ba ruwanka da sai gishiri ko manda balle maka da ice kurin ka cika shayin ka taika kurin kaga baka da wani abu matsala kurin ka zuwa kurin me za a kurin kai ibada ka bauta mala kai karatun ka abin da ya gaban ka za ka yi to yanzu ba kai ba kai ba kai ba na so kai ka kai kai aure da zai ka kawo naman miya sai ka kawo shinkawa sai ka biya haya iyayewa abu da yawa da yanzu hamu da kai a rayuwa ya zai ka samu wani baba ka zo wani lokacin ka tuni wani lokacin ka tuni ya kai ana da wani lokacin ba naka bane ba can ba ruwanka da shi akwai abu da yawa zai gito ma dan adam kaddara ma misali wani kana iya kai ɗaya ne da samun iko misali aiki shugabanci wanda abin da kake dama kai baka iya yi. da kai ɗaya ne yanzu kai ka zo kanka iya baban kai mutu wanda kai ɗauka yanku yanzu ƙanninka ga kai ga matarka ga ɗiyanka ga ƙanninka da mu iya iya sama na adam ganga yawon ya maka yawa yanzu baka iya na uwan da ba a takaice alfarag kenan dama da ka samu ka ci ribarta rayuwa da ka samu za a waye gari wannan baka dama su don shi ne ka ce mai hankali wanda ya fahimci wani masaloli yau kaddara tun sun tabi yaka an gula misali wannan bawan Allah cikin masu da'awa Ahmad Didat ya samu rashin lahiya ta shanyewar gaba abuwa tsawon shekara wajen goma sha bakwai kayan ya mutu wani bawan Allah kadibar rayuwar shi baya ka haka nan ya shi baka alheri aiki mai yawa to kaga wani hamsu kiusa suna cewa su ya taba haka kisa suke cewa su ne taba Allah kama shi wai Allah bai haka nan to kaga wannan in kai aikin alkhairi a rayuwarka duk lokacin da Allah saka samu cikas wannan lahiyar ta tsaya to iya daga cikin fadala mutum yawa da adam da tare balle magana Allah a duniya nan sarasa muke cewa sun sai bukhari idza marida al-abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'muhu qimun sahihun kama kala zan laka cewa duk wanda idan bawa ya rushe lahiya ko ya bulaguro abinda gida bai iyawa ma da iya gida yana zama na iya manzana sanar ke cewa ku ce ba lau makana za a rubuta maka a mizaninka abinda da kake duk abinda kake na filoli ne a duk abinda kake na alkhairi kana cikin lahiya yanzu gab hitanki wannan zaman da za ka yi na maka iyawa duk a kullum za a rubuta maka wannan aikin alkhairin da kake cikin layyaka da nafila raka a kake azkar ne ne me kake duk abin da kake na azkar na nafiloli duk wani aikin alheri da kake kana lahiya yanzu lahiya sai ta zo ka kasa yi manzo na yake za a rubuta ma a takardunka kullum kaman kai ta riba dai wannan ka zo na ga lalle shi kana amma ne shi kana da ba asara bai ga kenan abin da yake da lahiya za a rubuta miji bayan haka ga maganar cuta kafara ce annabi sallallahu alaihi ba labarin bawa mai imani daidai da kaya da ta soke ka kaya da imani da wajen imani za a baka lada daga madaraja kenan wannan cuta kuma karin lada ne bayan wancan da kullum za a baka abin zanaka kuma za a baka lada na wannan rashin lahiya kaga shi kullace mai imani zan maka ce ce amma ce kullu amma ce mai imani ko mun shi alkhairi ko mun shi alkhairi mai imani in ya samu alkhairi ya gode ma Allah in bai samu ba ya gode kuma ga Allah ya wannan shine mahallin imani bai tsara bai tabewa bai imani dai da imani bai imani bai tabewa duk halin da ya shiga da samu masu imani wannan shine ruwaya ta abdullahi bin umar ga abin da annabi ya gaya min shi ma ga irin wasiya da yake annabi ya ce min sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya kama ka fada ta ya ce min kun fi duniya ka annaka gharib ka zamanto a duniya kamar bako aw abir sabil kudin hucewa wa kan ibn umar radiyallahu anhu shi kuma ya ce idza amsayt in ka waye gari fala tantadir sabah kakkai jiran gobe zaka waye gari wa idza asbat an garin Allah ya waye fala tantadir masa kake jiran gobe zaka jiran ka wuni wa khudh min sihhatika limaradik ka riki wani abu ka ci riba lahiya ka kahirce lahiya shine madak wa min hayatika limataka ka ci riba rayuwa ka mutuwa ta zo maka rawal ana wata ta imam bukhari rawal bukhari قالوا في شرح wannan shine aka ce yawa ce qalu fi sharh hadha alhadith ma'anahu ma'ana wannan hadisi suna ce ma'ana la tarkan illa duniya wala tattakhidha watana kada ka karkata zuwa ga ma'ana magana kaka karkata zuwa ga duniya kaka dauki duniya ganin zama wala tuhaddith nafsaka bitul baqa'i fiya kaka sama kanka doguwar rayuwa a cikin duniya wala bil itina'i biha kaka sama kanka kula da shagaltuwa da duniya kurum ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق بالغريب في غير وطني ككراتي da duniya sai gwalgwadon abin da bako ke ratayuwa da gidan da bije ba a gidan bakunta kinan ka rike wannan kwanaki gwalgwadon abin da ka kai ka kare ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله كك كل da duniya da wani aikin da baƙo ba zai tsaya bai dan shi neman ci gaba yake gaba zai koma yadda ka san baƙo mai hankali bai je ba gari ya wani abu da ba san baƙo bai yi ba shi ke to kaka yi mana ka zama to baƙo mai hankali abin da ya kawo shi zai dai wuce shi na farkon littafi ce maka إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها فلما علموا فلما علموا أنها لحي وطنا اتخذوها لجة جعلوها لجة واتخذوا ثاني أعمال فيها فتنة سفنا كي سفنا يتي إن لله عبادا فطنا ألا نادباي ما سهنكني futana masu hankali talakun duniya sun saki duniya me yasa wa khaful fitana sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun tsaya sun dibi duniya da kyau falamma alimu lokacin suka gano annaha lisatul hayy watanan suka gano duniya ashe ba gidan zama bace ga rayayi ba gidan zama bane dalilin haka ja'aluha lujatan saka ɗauki duniya kamar teku ce mai zirgi ka zo ka hau wata ka zo saliya a amali fi hasufana saka ɗauki aiki na ƙware shi ne jirgin tsira kinan hamasu ayyuka na gari shi ne matakinsu makamansu na tsira daga wannan teku mai zirgi shi ne duniya suka duniya kamar teku ce an baka jirgin ruwa ka halaka zai shi ne ka cikin allah na da bayi masu hankali sun tsaya sun dibi duniya da kyau sun gano ba gidan zama ba ce ga mai hankali karayayi dalilin haka su kuma masu hankali kenan suka ɗauki duniya wata teku ce mai ziri ya za a tsira suka ɗauki ayyuka na ƙware su ne jiragen tsira daga wani tekun ala samu tsira sai wa ana abil abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وذهد فيما عند الناس يحبك الناس abinda yanar sahabin ya zo ake ba labari wani mutum ya zo salibin na sa'ad yake cewa wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzon Allah dullani ala amalin mana na ta ka shirye da ni mana ka gwada mini ka shirye da ni ga wani aiki aikin da idza amiltu ahabbana Allah wa ahabban nas aikin da in hannayi Allah zai so ni mutane su so ni ya san aikin soyayya ya samu bibiyu ya samu ta Allah ya samu ta mutane wani tambaya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gwada mana aikin da zan yi Allah ya so ni duniya ta so ni a dubban da mutane su so ni sai ta annabi ta izhad fi dunya hibukallah to in ka yi gudun duniya Allah ya so ka ana kaka rike ta abun a wazo a gani hakan Allah zai so ka wazhad fi ma inda nas hibbukan nas kuma ka guje ma abin hannun mutane kake kwadai kwadan kayan su su mun sai soka dai da kisa kullun gaje kamar mola da kallo tarin haka muska kiran kakka ka guje ma kayan su su mun sai soka mutane hadisi hadar wa ibn majah kuma wa gaibi sanadin hasana sai wa an nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qala ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزل, يزل يوما يلتوي ماجد من الدقل ما يملؤ ببدنه wannan umar bin khattab ya ambaci irin wuya da aka sha ma saban nas na duniya ba mai aka ca abin da dai ga shi dai duniya ta zo yake tana baya abin da ya wakana ka sa annabi kwarai an samu matsala daga baya Allah ka wadata da ta ibn mun khattab an samu futuhat yace ni da kaina ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazul yazul yazul al-yawm zai wuni wuni guda wuni guda yaltawi cikin shi ya ƙara majidin minan dakali ma ya malau bi baɗanu ko lalatacin dabino babu zai ci don cikin masa ƙaran ƙaran yunwa kukan yunwa wanda dole sanyi ba muhimmin a nan ba musamman kukan yunwa nan mai yawa ya mutum da dama iya azumi kaji cikin ya ƙara ƙur ya ƙara to su wannan mana abu ne ba shi azumi a san lokacin da cikin ya ƙara babu wani abu a cikin shi annabi yakan samu wuni guda wuni guda cikin shi ya ƙara yunwa ko da da mai addakal da binu kamar ma ce digila amma sai addakal da binu mara kyau lalakacin da binu ma bai samu ba ba magana mai kyau ba ko da binu bai samu wanda zai cika zai cika cikin shi da shi amma kuma haka aka rayu amma kan da labari ba har lokacin yakin da aka musu hari na azab suna aiki annabi sallallahu alaihi wasallam daya cikin sabbin jabir ne ya ga annabi sallallahu alaihi wuya ta ya ɗarmi cikin shi akwai misali dutse biyu dutse guda haka suke ya sa dutse a gaban ciki ya sa tsuma ya ɗarmi don hanjin ya hasa ƙuru ya hasa yawon nan ya ji ɗan dama dama wani wanda na wani musan shi ba don wani ta masa ta nan wata kwana kwana uku da abinci ko wani biyu ba wani musan yin ba ya jaje ne jaje ne kun yi mana yawa wala jaje ne kun yi mana yawa amma ba mu ga wahala wacce in tasu ba babu abincin kuma aiki ake na jihadi wa aiki ake na gare gari abokan gaba sun tashin hankalin abokan gaba sun kahari dubunnai dubunnai akalla sun ga dubu goma sha biyu dubu wanda suka kari sun kewa madina za su har ruwa madina abincin za a ci ba ƙoshi babu abincin za a ƙoshi aje babu amma haka ake aiki ciki a darme da ta wani dutse biyun dutse da a cikin shi an darme shi shi ne da ya lura sai ita gida ce gaskiya ce mata shi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yin wata kai mai akwai matsala babu wani bagin ta ce dai zalla akwai a wata ce kurin wannan akwai gyara ta aka dan gyara aka aka ce sa abinci wanda za aka zan kira annabi sai shi da mutum ɗaya biya ka su zo su ci abincin su koma wurin aiki annabi ana cikin aiki ana cikin diga ana da diga ana sara sai ya rubuta rasulullahi akwai dan abinci an gida ka je ka mutum ya kuci ku dawo na da shi haka sai ce jama'a jabir iya kiran ku maza akwai abinci a gidan jabir ya ce ina da lati tashin hankali a shi a wannan tashi shi ya ga shi da abu ne daidai mutum biyu zuwa goma ana wata kurin guzo a wa za a bari da mun gwajin yunwa ya ce wannan annabi da ya zo annabi to kace mata in ta kata da kata sabke tukunye ta barta ha inji eh kata sabke tukunye da ta abincin da ta nama sai da yace mata annabi ta kake ki bata yadda take gurin an zalla ya zo aka bi suka biyo shi abin tan dubur suka biyo shi yace aka zo ayi tire ku zuba wannan ko guje ku ci dukkan wani yawansu ne mutum dubur na suka zo ya zuba wannan ya zuba wannan kurin ana zubawa ce kunya kamar ba ta ba ta ba nama ana zubawa Allah ya ba albarka mun zai ta nan ma wata an ce ruwa annabi ya mata ya addu'a ga tukunya wannan duk duka gaba ɗaya da kowa ce koshi ta wallahi wannan tukunya ta kan ba ta ba ta ba naman da tukunya abincin kowane iya wurin shi wannan nan ne shi karantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai da dama a lokacin kira Allah Allah ka ba mu mutuka cikin mu amma haka rayuwa ce mata ibada ce wannan zama wahala jibin wannan shi ma wata ibada ce daban ta rayuwa wata jarabar rayuwa ce a shayu a sha wahala shi ma wani abu ne ba abin da aka yi a banza ba annabi ya dama ce eh ko a zo a ka abincin a kai tsaya a kwa koshi amma wannan shi ma wata wani karatu ne shi ma wata ibada wani lada ne wannan wahala da aka sha cikin wannan aikin Allah kenan a takaice da haka akai kenan wannan ya rayu haka nan ce a wani guda ba komi ba da biyun wanda zai cika da biyun marke ma zai cika shi kina ya rayuwa irin talauci nan me idan wani abu ya zo maka irin wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam samu kai me kai me ne same ka don sai in sai kin ka wannan halin Allah bai son ka ne ba kama Allah wani abu daban kaza kaza Allah ya gama da ni ma haka suke cewa to wannan ana gaba labarin su wannan yayin halitta ga abin da suka rayu kanshi kun bai ce musu komi kuma bai hana su ba aikin Allah a ce sai an warware za a ma addinin Allah yake yana samu hali ya Allah warware a kullum mutum yana cikin aikin Allah kwanan mai imani wannan ruwaya ke ta musulunci ta Umar bin Khattab ce za a waye gari ya ga idan nan ya ga nan da kanshi zai wuni wanda cewa da kadar ayatul rasul sallama yazullu yazullu al-yawm iya wuni guda yaltawi cikin shi ya ƙara na yunwa ma yaji da minan daƙali ma ya malo bi baɗanahu bai samu ba abin da zai cika cikin shi ko da dabino latacce rawa musulun na shi addaƙal bai fata dalibin mulaka mana da duk ta dabino mara ke gwarmu sai wannan kuma mai gari ba a ce ta wannan shi na kwarin wannan bayan ya ga irin abin da aka samu zana duniya yake tana musu baya ga abin da ya wuce a baya sai وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني متفق عليه وانا رواية عائشة رضي الله تعالى بعد الأبار توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ya cika mana ya rasu wa ma fi baiti min shay'in yakulu dukabat babu wani abu da mutum mai anta ma'ana mai rai babu wani abu da mutum mai rai zai iya ci na abinci a gidan illa shatar sha'ir sai dan wani abinci nan aka sha'ir ma'ana ka sha shatar sha'ir dan dan sha'ir kadan manta ana ka bana dabi ma'ana dan kadan rubin zakka ne dan kadan inda biyu ka inda ku arkaci dan ninka sha'ir dan kadan sai sha'ir dan kadan shi ba tace fi rafili cikin wata kanta ta kanta rafa kuma ta kanta gona aje abu da muke cewa yanzu abi birit ayi wannan armor na aje abu sai suna da kanta su ma ake aje kaya sai dan wani sha'ir dan kadan a cikin wannan kanta kanta kanta tawa dan kadan ne fa akaltu minhu dan wannan shege dan kadan kullun ta dauko ta cikur kullun ta dauko ta ci ko ce ta cikur hatta tsala da taka abin ya tsawo kun abin dan kadan kuma kullun ana ce kan kariya ta ce ran nan fakiltuhu sai na auna wasu nawa ne daga ciki na kare albarka ta doke wata ke auna wannan kullun ga wannan abin da fata yi ita daga abin hanzu ana kullun mina ce dan abin ne Allah ya mai albarka kurin ci take ci take kurin tana aure tana kwaso tana ci ci ba ruwan ta kurin kwaso take tana ci dan kadan ne ta ga abun kai wani abun yayawa tsawon hazo wajen kwana nawa ku lokaci kaza ita ita ko ta aure ta aure tana aure shi kenan albarka daga na kare kuma shi kenan mun da mun kuma sai ta mun da ba haka aka yi eh yace nan yake ce maka shatar sha'ir mana ai shay'in min sha'ir kaza fasaru a tirmizi kenan dan dan sha'ir kadan shi mana shan sha'ir dan kadan sha'ir kadan kace kamar dan gwargwari min shatar rabi ne to kace rabin sha'ir ana ne gidan dan kadan kurma na magana sha'ir sha'ir dan kadan a gidan a gidanta gaba daya amma abin ta rika ci ta abin daga ya tsawon lokaci an ta aure ta ga wai wannan tiyar wanda ko zakka ne ne shikenan ta ce ganin ya kare gurin din dai ya kantar da kai rayuwa da suka yi yan harko nasu annabi sabai shi سي وعن عمر بن الحارث أخي جويرة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن سبيل صدقة رواه البخاري wannan dan uwan juwairiya bint al-haris kina daga amr bin haris kenan yake ba labarin cewa eh manzana sallallahu alaihi wasallam ma tarak ba wajen mutuwa shi matak inda mauti dinar bai bar dinar da ba ko dirhami guda ko bawa ko baiwa na ce eh annabi wannan labarin annabi ya mallaki bayi da bayi amma ya yantar da su sai ya bada su a mutuwa shi babu su duk ya abinsu masu yantar da su abinda kurin ya bari daidai mutuwa shi illa ba ga latul bai da alfadarar shahara allati kana yarkabuwa wa silahu da alfadarar da yake hawa da makamin shi na yaki wa ardan da wasu gonakai irin na fadak irin na banu nadir irin na haibar wanda da aka wanda keɓance da wanda aka raba raban shi wannan 'yan gonakai wanda su ne ma aka samu yalan rashin gane juna tsakanin shi da fatima ko su ali akan wannan gonakai da ya bari kuma wannan gonakai na shi zai ce maka ja'ala halibin sabir a sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan gonakai akan daman yanda yake da domin akwai ruwa mukhalafin sai muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikawa adal bayt zamu ce abbas da ali su fatima sun zo sun nema wannan gonakai na salama na fadak da khaibar na banu nadir a ba su shi tun da gadon dan uwansu ne ta aisha fatima a ta mai gadon babanta su kuma abbas da abbas ai ka san shine amma annabi salama ko kenan iya da gadon shi aka ba diya rabi wake saura am awam kan kanan uba da wan uba an aka ba diyarka saura nasibi wannan abin yasa kenan suka zo neman a ba su gadan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan godakan tun abubakar iya dare ya musu bayanin cewa wasu labarin wancan labarin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nanu mashar anbiya la nurus la nurus mata kana sadaka annabi ce mu jama'a duka annabawa ba a gadan la nurus ba a gadan da abdul kabari matsayin sadaka ce ki wanda dai wannan abun musu gane juna ba shi ne kai labarin abaka labarin Fatima da Abubakar asaba don abun wannan shi gane juna wannan ne wanda dai karshe dai Fatima bayan wata shida Allah mata cika Fatima bayan wata shida Allah mata cikawa amma wannan abun sun ci gaban nema su Abbas su Ali wanda dai karshe tun lokacin Abubakar eh Umar ya ce ta guzo da suka matsa ka abun zan ba ku wannan abun amma yanda manzon Allah ke yi da shi yi da shi shikenan amma magana gado babu ba magana gado ya ba shi amana ce gata miya ne mazana ke wannan garaken iya ba ahal bait saura ibnu sabil da abin sha abin taimako dai agaji kuma in zan ku yi in za ku yi shikenan ya ba su hannun su dan san abin da zaka san gaba dai shi dai wani abin da aka yi da gaba ta kare an mai ka hannun su amma abin da mazana sanama domin shi ya sana ka dan soki abubakar umar su sun a sun mai ka gaba hannun su kuma sun yi hujja ne annabi ya ce ba ga da mu sun yaba sun labarin daga ba wannan sun meka wannan abun a hannunsu sai abin da manzo Allah yake haka suka meka abun wannan a hannunsu kiyan wannan bai bar wata dukiya ba ta musamman hatta da ake magana ko shakka ya tabbata ita nan ya rasu da wani kayan shi na yake a hannun wani bai hude wannan abin ne mu'amala amma kudi ne gaba ka wannan ma annabi ya mu'amala da kudi huda da kawure wannan mu'amala ce ba cewa bane ba wai ko lai ko kaskanci na mu'amala ce ana yi da kowa ana ana da musulmi kuma amma annabi ya bar iya da abin da ya bari inda ce biyan ne zai da ya biya to ka amsa ka ka amsa ka kudi kayan ka kayan abu sai ka mutu ana mai mai abin kasa a ciki ba shi ne mu'amala kuma sanan ba magana ba biya ba sai wa an habab bin arad radiyallahu anhu qala هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع عجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها متفق عليه abinda yake ba labari hababin arat ya ce hajjarna ma'a rasul sallasar mun hijira tare annan sallasar kenan muhajira ne mun wannan hijira na littamisu wajen Allah mun yi ta don Allah kuran shi ne huska Allah fa waka ajaruna ala Allah ladan ya tabbata a wajen Allah faminna daga cikin wani muhajirai mammat wallam ya akul min ajr sai akwai wanda ya mutu bisa ba koyo ba cikin ladan shi a duniya ba abin da ya samu a duniya shine ladan shi ba abin da ya samu a duniya minum daga cikin wanda ba samu komai a duniya ba sai hijira akwai Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu Mus'ab bin Umair shi ya san waye da waye magana to nake ba labarin sun san waye Mus'ab bin Umair wanda ke ba labarin sun san waye musa abin umar musa abin umar iya da cikin matasa na ƙwarishawa wa'inda suke da uwaye masu arziki balle dan mace mai kuɗi musa dan mace ne mai kuɗi a makka an san oshi kuma dan gata ne a wajen oshi ya musulunta uwa ba ta so ta yi ta yi ta yi ta ya ƙi bari ta sa a kamo shi da 'yan gidanta a ɗaure shi a kan don kai je wajen musulmi ƙarshe da abin ya yi ya yi an yi musu barazana cewa duk wanda ya ƙara kama shi ya ba shi ba zai bar shakaran ba a takaice dai ya ce ya mamma ni wannan abin ba magana koma da baya ta ce in kuwa kafin muhammad to ba ni ba kai ba dukiyata ce dukiya kirke kayanki ya bar uwai ya bar ta koma wajen musulmi ta maka aka fara to shi ne Allah sa iyayen tare da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan masu mubaya ta farko muhajir al-ansar kasan farko su tawaga farko sun zo mutum sha biyu wanda suka zo suka yi mubaya da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin hajji na jahiliya a wannan kwaruruwa na dai an san abin da kai da boye to shi ne harkon da annabi gama suka su la a gama mu da wani wanda zai karanta da mu addinin Allah shi ne harkon kacin harkon ambasada ga musulunci a waje wadda zama tambaya wa harkon ambasada na musulunci a waje daga ce musa'ab bin umar shi ne harkon ambasada a waje da annabi tura waje ya je zamna matsayin musulunci shi ya fara zuwa madina kuma shi ne shin wada musulunci a madina ya kawo ka annabi hijira don shekara guda ya yi bayan da awa da ya takaice dai iya dawowa shekara ta biyu suka zo rubutun saba'in da wani abu da sha biyu aka zo kuma a wani zaba ta gaba suka ga cewa bai dace ba jabin abdullahi ke cewa muna cikin zama lahiya a madina ce kai a sake shawara ya ce muna nan cikin aminci kyakkyawar rayuwa rasul fil makka yudarad yukhaf sallama muna nan manzo Allah a makka ana kore shi iya tsoro ga mutum aminta sallama yawa saka shawara akan suka shawara aka zo mubaya ta ubi da akai wanda anan ne suka ji bayan an sun zo cikin gudu alocin ma ba magana musulma madina da mun mushrikai ne amma suka bi kasa aikin haji da abin da ake aiwa haji a yi kwanakin mina a yi namu a je a mutu arfa a zama zarba kafin mu zala zo ma akwai su aikin haji da asan haji aikin na ibrahim ne annabi na kawai aikin haji annabi gyara wannan bidiyoyi sauransu a kenan dama suna shirka su gaggariya suna aikin haji yanda ake a watan jilinta a watan zulun watan da kana haji a yau can dama haka suke a zo a yi mina kwana uku to ta kamar zaman fakutan kamar zaman far za a zo a yi kasuwanci na harkoki a kare kuma a koma gida sun zo na ake ne ta jahiliya sai suka biyo tawaga ta tawaga ta ansar amma mushrikai musulmi a cikin su to su sun zo bai wasu bayanan addinin jahiliyya su da yan kadan da aka zo shi mutum saban da nagu amma aboye suke kowa ya san abin da wuce ga ciki a yakarin da in dare yayi kafa ta daga mu gama a kori kaza sha'ab kaza mu gama a kori kaza kowa ya san wurin kowa kuma kai kanta cikin wancan wancan kowa ya wurin shi ba wurin da gaskiya ga wanga dai ba ta an jima kan musa zuwa ta ka zagi sai kama hanya wannan haka suka gama ɗaya ɗaya ɗaya can ka zagi haka suka yi ba tare suke a group ba haka suka je suka tare a wancan wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya labarin da ban can suka ce jabir ce dare yayi kurin sai ga annabi da wani mutum dogo a shi abbas ne sai dan wannan shi abbas bai musulunta ba amma amana ta dan uwa san dan dan uwa kare dan dan uwa kare naka bai musulunta ba amma annabi ya ga mishi ko mutare suka tayi dan ka cutar dan wanshi iya ka hurcin shi kuma bai bai musulunta ba amma wannan nawa ne iya bashi kariya a wannan abu kuma sirri nan da amma ya ga Abbas wata yakin gidan ka hurci aka zo cikin daren sai ga Abbas shi da wani asha Abbas ne suka zo to Rasulullahi baya Abu Sulaimu abinda muke nema yanzu zamu mubaya'a da kai akan ka je madina za mu kare ka yadda muke kare kawunanmu da ɗiyinmu da dukiyarmu za mu ba kariya yadda za mu ba kama kariya da dukiyarmu sauran za mu kuma baya za mu ɗauki wani amana taka asalin mu baya kenan za su kama ya maika hannu a yi mu baya na ga akwai asad bin zurara eh sai ya rike hannunsu naga za su meka hannu cikinsu da sai ya ce ku tsaya kun ga wannan abin da za ku yi za ku ɗauko maka wani wani ne na duniya ma ya ce in ma ku san da cewa bala'in zai tare ku domin duniya za ta yi adawa da ku bala'i zai fi sama kanku in kun san kun ɗauka ku ɗauki wannan yauni ku samu za ku ɗauka in kuwa kuna tsoro kakku je ku ja kan almuku iya to kakku ɗauka kenan ku san yaunin wannan mubaya a nan an ce abbas ya dibe su ya dibi duka da cikin hazi a bashi da duk wannan wasu yara ne matasa ba san wani babban mutum ba wani babban mutum ba a madina wanda zake duk yara ne wannan shi bai amince ba kawo ku je ku halakar da nan wana kawo ku je ku halakar mana da nan wawa mu kunya ba suka ci ba karshe dai su je sa da mutu an nayi da dauki mun hannunka ko me mun doka asali annabi suka annabi mubaya akan za su je madina za su ba shi kariya da suke ba kansu da dukiyarsu kariya asalin kenan yin shirin hijira kenan to dole musa abin umair shine shine ambassador da yawan aikin gaba daya to ya ce a takaice ga musa abin umar shi wannan ya ban labari salim sa'ad ya ban labari abin da ya wakana ga irin musa abin umar ga suka yi aikin farko amma yace ba samu komai ba a duniya sai ka misalin musa abin umar gashi utul yawm uhud an kashe musa abu a yakin uhud domin dan gata ne da dukiya da jin daɗi da komai da kaya amma ya rasu yom ud wata raka namiratan riga ɗaya da guda namira tuwa ta sufi ta gashi mai zane mai ado a jikinta tuwa guda ce batiri shi gaba ɗaya ya ce wannan tuwa ta shi guda idan gattai na bihar a solomin musa'ab tun a yaƙin hudu alamai cikawa yaƙi na biyu bayan batar shi ne yaƙin da aka yi hudu ya riƙe tuta ta musulmi ta majarai ya riƙe tuta ana bugawa aka cire hannun musu abin umar hannun shi na dama ya bara ya kamo tutar daga tawadi ta musulunci ya rike da hannun hagu sai da aka cire hannun shi na biyu a sanar a nan musu abin umar allah mai cikawa a nan ya shahada a yakin uhud to ziyarar su shi ne ke bayan labarin abin da ya kana bayan mutuwa shi da aka zo abin da kurin ya mallaka gaba ɗaya rayuwar shi dan badaguta tuwa ce guda ita ma ta fata mai gashi iri iri da ma'ado sauransu ita kadai ta jikin shi dan kananta ta san ba ta bace ba yace fa kunna idza qattaina biha ra'sahu an muka riye kan badat rijlahu qawwa yasa bude ke mata riye shi gaba daya tuwa yace wa idza qattaina biha rijli an muka riye qawwan bada ra'su sai kan shi bude kenan tuwa bata shi gaba daya babu abin da shi gaba daya babu ya ce fa'amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nugati ra'asahu wa naj'al ala rijlai sha'ab min izqir annabi ya ce ku je ku doko yace tuwal a rihe kan a kabarin kenan a rihe wajen kan kuma wa naj'al ala rijlai sha'ab min izqir ku doko ciyawa izqir kaman tsace tsabare tsabare ciyawa tsabare muke cimina a wasu ko ciyawa ce sananna a can a cikin daji wurin da yake sahara sahara tana dan kamshi ciyawa ce gamsa ake kalawita yace ku sanya ciyawa a wajen kwahon ku ne kwahon amma tuhur ba ta riye shi gaba daya haka annabi ji musu mishi sirihi kan a sa ciyawa wajen kwahon wannan ya baka labarin yadda wasu ka rayu an hijira kuma neman Allah kullum da ake ake nama yace a cikin babu akwai wanda ya rasu ba abin da ya samu a duniya sai ka maka labarin Musa abin Umar ta wa minna man aina'at lahu samaratu fa wa hadibuha yace a cikin mu kuma akwai wanda tun daga duniya me ka kar magana aina'at lahu samaratu iyan itacen sunnana tun daga duniya cikin sabai fa huwa yahdibuha gashi nan iya ciro iyan bayanana kina kuna sun a duniya sun samu duniya haka samu lahira akwai mu samu kuma duniya ba shi ne ka baka musa abin umar shi ma ne ka kar magana ayna da wasamaratu din itacen sun dana tun a duniya kuma sun cira sun ci haka sahabbai suka rayu kuma wannan abin babu wani abu daya da ya kawo canji a rayuwarsu shi ne makaranta a baya ne ko na an kama abdurrahman bin auf abinci ko wanda ya tuna wannan eh, shi ma wa tuna eh, ya tuna musa abin umar ai ai musa abin ya tuna ya ga irin rayuwar da musa abin yayi irin yadda bar duniya ba komi ga yace ga munan cikin daula yace an ya ba ba ba mu duniya mutuna ba ba mu laya mutuna duniya ba abin ya yake ba tsoro abdurrahman bin auf shi na ce zai zo ya bada duke bada bada yace aisha ina makhshit ala nafsi ina makhshit ala nafsi mali ina tsoron wannan dukiya haka aje a salamin ne ka ci an fi ka ci kun ka ta bada gurin ka bada ka tsoron komai gurin ya samu ya haka tai abin bin auf cikin tarihin duniya dai na sahabbai babu wanda ya kai kudi irin nashi irin da yawa aikin Allah aiki amma dinin Allah aiki yanzu wannan ruwaya kenan ta kare ta labarin irin yadda sahabbai suka rayu ta na magana duniya dama dama dama hijira yace sidra mandan Allah ne kashin abin suka samu kenan ya kan zaki aiki addini za a aiki addini wani a duniya ya samu samu a lahira wani kuma ya a lahira magana kenan kwar kaka ce dole ka samu dan kai aikin addini wani ya zo daga baya ya yi gajin daɗi ko a cikin sunna ko a cikin menene ma haka Allah tsara eh wani a duniya zai samu duka biyu wani kuma ka sha wahala ko yan wahala ta duniya amma samu masan moriya daban to wannan ba na matsala kan shi haka rayuwa ta gada wa an sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا من شربة ماء شربة ماء قتال دروا با yace manzon sallallahu iya cewa inda duniya lokacin duniya ta duniya da lajana ba udata inda duniya ta kai darajar daidai da hukukin sauro jana ba uda ya sabanta maka wai rashin kimar duniya a wajen Allah inda duniya kada kada kake wani abu kamata wani kima daban a duniya inda hata da wata daraja kima a wajen Allah kimar da ta kai daidai darajar hukukin sabru masu ka kafirar na sharbata ma da annabi da Allah bai shayar da kafiri ba ko da wata ɗaya na ruwa ko wata ɗaya wadda baka samu kawai da bisha ba inda Allah ya bata daraja to kawo ne magana ya je a ko da cikin ruwa da kawo da bai sha ba to ba ta da komai kima wajen Allah na haka mamaki kawo ya samu da yawa ya ji da duniya more more banza ce inda ha akwai ta kima to Allah ba zai bace ko da wata ɗaya na ruwa da bace ba wata ɗaya na ruwa bai bace ba wata da bai samu ba shine wani cikin halifofi inda wani musulun duniya ya ɗauki yaron suna tahiya na ga wannan ne cikin wannan wannan expansion wannan cikin tabi'a malan tabi'a ne sai suna tahiya iya farauta ya bota barewa shi mu gina iya gudu iya gudu iya gudu barewa ba ta samu ba ya dawo ya shishika haf haf haf haf ina ga ibn sirin na mace ibn sirin ne sai ya fita ruwa ruwa ne ma kamin ruwa ka ruwa ka ruwa ka ruwa shi alhamdulillah ya ce ranka ya zama tambaya ranka dade ya ce wannan ruwan da ka nema bayan wannan kishirwa da ta kama ka da Allah inda za a ce wannan ruwan ba za a baka shi ba sai ka ba da rabin mulkinka inda ka mallaka rabi za ka ba da ci ƙwarai zan ba da ci tambaya tambaya wannan ruwan da ka sha ka kwata ƙaf ya tsaya wuya ya ce bai huce ba ya ka ba da sauran rabin ka ba da ci ƙwarai ya ce uffin limulkin lasawi ƙadar ma'a ta Allah wajen mulki da bai kai bakwata ɗaya ruwa Allah wajen shi mulki da bai kai bakwata ɗaya ruwa an bara shi gaba da saboda abu shan ruwa ɗaya kenan daraja duniya ba ta da kima a wajen Allah inda har ta kai kimar daidai da hukin sauro annabi ce da Allah bai shayar da kafiri ko da kwata ɗaya ruwa gana kenan kenan ba ta wata kima a wajen Allah subhanahu wataala dan kakai mamaki an bashi an bashi an bashi an bashi an bashi kaza an bashi kaza sai na ne wa ana abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ad-dunya mal'una mal'unu ma fiha illa zikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'allima abu laki ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji kai ya ce ya ji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ana ka kalma ala dan a ja hankalinka na ma tambayi kaga hankali daga wannan mai muhimmanci ya ce ala dan ka bada hankalinka ana wajen a hausa ya mace hey hey ko ga hako wajen yan wasan ne malamai a nan mahi sai ka makada kalma dai ala kullun tambiya ce ta dan harkar da kai ce sai wasa malamai su ce ku shurara din da na wani magana ce ba shurara ba ce ba ana ne ba amma nan karanci hankalin ka ne kenan in za ka wannan muhimmanci ana kawai ala kana kana za a ga wannan zaka bada hankalin ka annabi ce inna duniya mal'una lalle duniya tsinanna ce haka annabi ce duniya tsinanna ce kuma ce mal'unun mafiya abinda cikin zama a tsinanne ne duniya tsinanna ce abinda da cikin zama tsinanne ne wanda kuma aka ware illa zikirillah ta'ala wa malahu sai ambatan Allah da abin da yake da alaka da Allah ambatan Allah duk abin da bai alaka da Allah kai tsinanne ne da ita da abin daga cikin da duk tsinanu ne annabi ce sai ambatan Allah da abin da yake da alaka da Allah ko ambatan Allah to wa aliman wa muta'alliman ko mai karantarwa ko wanda yake neman karatu kaji duk wani abu duniya shirme ne an baka cikin wani layi an batan Allah ko mutu abin da ke alaka da Allah da kai ka karantar haka kai mai neman karatun ku ne buku cikin tsinuwa bugu cikin la'antar Allah amma na haka duniya ba komai wace ba eh tsinan nace duk abin da ke cikin tsinan ne ko ma mene ka ta zanawa ka bakan kawala a wajen Allah banza ne kuma tsinan ne bai ki ganta da kaya ki kace ki make na ko tsinan ne ne tana ma ga maka labarin ba ta kai buhukin sabaro a wajen Allah kin duniya ka ku ba kan ku wahala akan ta me hankali yake me hankali yake magana me hankali duniya ba ta turfan shi don ya santa ya san matsayinta to abinda ka sani eh ka san matsayin shi me zai ruɗe ka kan shi har da hankalinka ya raka saka asarar gaba daya ka rasa abin da yake na hakika matabbaci na lahira wannan shine kashin wanda a takace zatin zakanta da mu gurin shine darasin cewa kurin duniya kai mai imani mai hankali ga matsayin duniya ba ta da kima a wajen Allah wata kare ta sauro karshe ma ce ma tsinan nace da ita da abin daga cikin ta banda wannan abin da aka jero na ambatan Allah da abin da ke alaka da Allah ko ambatan Allah da mai karatu da wanda ake kantarwa an ba su ba komai tsinanne ne Allah samu gudun duniya kan mu dauke ta gidan zama shi da muke magana duniya kace ko ma akwai wanda kace duniya ko ba ko mana ko akwai ko ba na kace suka ce Allah baka duniya ko suka ce duniya kuran shi ne ake mai imani duniya ga ta a hannun shi amma ba ita bace ba abin da ke gaban shi gyara waccan ta gaba duk mai imani ya samu duniya mulki da duk mai samu abin da ke gaban shi gyara waccan ta hala abada shashe ba ake ba kanta da ko mun yi bayani a baya da kanta saliyat mai shi ba duk abin na kwarai zai wanzu kenan mai imani duk abin da yake a cikin duniya in menene in dai mai hankali ne to neman gaba ne an ko ba haka ba to a banza aka yi Allah shi da mu na kamata mu tsaya ina kuma tambayo ne mun kai an zo tambaya ka wajen wayan duniya don wane ne Allah ya duniya da lahira da abota mun shakata ibada kurum Allah ba mu labarin ya halitta duniya da lahira dan aka ta ibada kurum ba wani ba da ba dan wani ba kawai dan wani da wani kai ta yayi duniya dan matsayin kai mun jarrabawa ci kurum akan akan da ya bada kurum ya akwai manzanni su sakon shi kurum wanda yayi aljanna wanda yake a gidan wuta shi yasa Allah ya duniya ya duniya can kuma lahira ya da dan sabon rabu da aka a duniya a lahira shine kuran اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته